بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله za mu ɗora a kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu zumar karatunmu na jiya mun yi karatu zuwa ƙarshen aya ta saba'in bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da tashin alkiyama yadda alkiyama za ta kasance wa nufi kafin suri fasa'iƙa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah idan aka busa ƙaho domin tashin duniya Allah ya ce duk abin da ke cikin samai da kasai za su yanki jiki su faɗi su mutu kawai sai abin da Allah ya ga dama bayan an yi wannan mutuwa a wannan busa ta farko abubuwa da su yi ta faruwa kamar yadda muka ambata jiya ga halin da duniya za ta shiga sama za ta tsatsage shine ma'anan idhas sama'un fatarat idhas sama'un shaqqat duwatsu ga halin da za su shiga ga irin jijjiga da ƙasa za ta yi ga irin yadda su kansu mutane da su samu kansu lace za ka ga mutum yana tafiya yana tangadi kai ka ce maye yake
يوم ترون مرضعة عما وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الله يتي يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم girgiza fitinar tashin duniya Allah ya ce babban abu ne duk rigimar da Allah da kansa ya ce babbace ai babbace yau mata raunaha ta zahalu kullu murdi'atin amma arda'at Allah ya ce ran da za ka ga faruwan tashin alkiyama lokacin da abubuwa za su faffaru Allah ya ce duk wata mai shayarwa ta karrabkana ta gafala game da abin da take shayarwa uwa ce da jaririnta za ta yarda ɗan ita ma bata san tayar da shi tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at duk wata mai shayarwa za ta rabkana tamaman ce ita tana da ɗa a duniya abinda ya sa uwa tayar da ɗanta ko ta gudu bata waiwaye shi ba ƙaramin abu ne ka dubi dabba fa dabba tinkiya ko akuya idan da wani abu mai farauta zai farauci ɗanta ko ta gudu za ta dawo ko da ta san ba za ta iya taron faɗan ba za ta dawo to amma kuma uwa ce mutum za ta watsar da 'ya'yan ta kama gabanta wata ba'u kullu za ta hamlin hamlaha duk wata mai ciki Allah ce za ta sauke abin da ke cikinta wata tara ne wata bakwai ne wata shida ne wata hudu ne wata uku ne ko wata ɗaya ne cikin dole a haife shi a wannan rana saboda masifar da ake ciki wataran nasa sukara Allah ya ce za ka ga mutane a cikin maye za ka ɗauka shaye-shaye aka yi wa mahun bi sukara Allah ce kuma ba wani abu suka sha ba ba buguwa ba ne ba maye ba ne walakin na azabar lahi shadid azabar Allah ce ta yi tsanani a ranar to ga yadda sama za ta yi ga yadda ƙasa za ta yi idha rujjatil ardu rajja idha zulzilatil ardu zilzalaha ga yadda duwatsu da su ga yadda mutane da su to sai a sake busa na biyu shine thumma nufika fihi ukhra sai a sake busa na biyu wannan busa na farko shine busan da kowa zai mutu komai zai dagule teku da kaje ake cewa akwai teku a Lagos a kaza a waje kaza a waje kaza a'a Allah ya tsara ma tekun ya kasance daga waje kaza zuwa waje kaza idan aka yi tashin alkiyama Allah zai ba shi izini ya tumbatsa ko'ina wa idal biharu fujirat zai tumbatsa ya kama da wuta ya yi ko'ina to sai a sake busa na biyu a wannan busa na biyu kuma kowa sai ya tashi kowa sai tashi sai kuma a tattara bayi zuwa ga farfajiyar alkiyama inda za a tsayi da bayi a yi musu hisabi wa yau mai yunfaku fi suri fata tuna afuwaja za a je ne jama'a jama'a gurub-gurub haka za a tafi filin alkiyama haka in za a tafi masauki nan ma gurub-gurub za mu karanta a gaba kanan in giya ga layinsu mushurukai ga layinsu in bidi'a ga layinsu kowane barna suna nan tawagarsu tawagarsu haka su ma mutanen kirki tawaga-tawaga masu sadaka masu sada zumunci masu kaza masu kaza masu kaza su ma tawaga tawaga fatatuna afwaja to idan aka yi busa na biyu kamar yadda muka ambata za a shiga wannan yanayi da aka shiga wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani a hadisin bukhari za a je neman ceto wajen annabi adam alaihi salatu wassalam annabi adam zai ce a'a zai tura mutane wajen annabi nuhu alaihi salatu wassalam annabi nuhu alaihi salatu wassalam shi ma zai tura mutane wajen annabi ibrahim annabi ibrahim zai tura mutane wajen annabi musa alaihi salatu wassalam annabi musa zai tura mutane wajen annabi isa alaihi salatu wassalam annabi isa zai ce ku je ku samu manzon Allah kowa da matakinsa wai ka ji yau mayan sagir wai ana ta ce ce ku ce wai akan neman taimako da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna maka al'ummar mu akwai jan aiki a baya yanzu a ce ka gagara bambance hakkin Allah da hakkin manzon Allah kana musulmi to ta yaya za ka bauta wa Allah saboda Allah annabi ya ce inna li rabbika alayka haqq wa li dayfika alayka haqq wa li nafsika alayka haqq fa a'ti kulli dhi haqqin haqqa annabi muhammad sallallahu manzon Allah ne annabi Allah ne yanzu babu hakkokin da yake banci Allah wadda ba hakkokin annabi bane a ce babu yanzu duk abin da yake hakkin Allah ne sai a dauka a ba manzon Allah in kai magana a ce baka son manzon Allah yanzu ina waɗannan manzanni da aka biyo kansu da aka je kansa sai ya ce ana laha ana laha martabarsa ce martabarsa ce ɗaya daga cikin aiki dalilin da ya sa Allah ya halicce ka shine kaɗaita Allah da bauta kaɗaita Allah da bauta wallahi in baka kaɗaita Allah da bauta ba ba za ka shiga aljanna ba ka zauna ka yi nazari mun karanta hadisi a nan ingantacce wani ne suna magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma annabi ma sha Allahu wa shi'ita ya ce wannan al'amari ganin damanka ne da Allah annabi ya ce mishi a ja'alta ni lillahi niddan ni ne za ka mai da ni kishiya ma Allah me yasa saboda ba huruminsa ba ne la ta tsoroni kama atsaratin nasara ibn maryam annabi ya ce kar ku daga darajata ku kururuta ni irin yadda nasara kristoti suka daga darajar annabi isa ɗanna na maryama haka ne ko ba haka ba annabi ya ce kar ku ban irin wannan matsayin me yasa saboda sun ba ma annabi isa matsayin allah kuma ka duba duk ayoyi in suna magana akan haƙƙin Allah man sagir zaka samu Allah na cewa min dunillahi min dunillahi kawai wadda za a kira din in ba Allah bane kawai bai cancanci wannan haƙƙin ba والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير والذين تدعون من dunihi duk wadda kuke kira koma bayan Allah to Allah bai ce wane da wane da wane ba kawai yace koma bayan Allah Allah sai ce ma yamlikuna min kitmir bashi da mallakan kitmir wannan min dunihi din mala'ika ne annabi ne salihi ne wani waliyi ne ba hakkinsa bane mallakar wannan abu jama'a mun fahimta Allah kaɗai shi ya ce lahu da'awatul haƙi wallazina ya da'una nan ma ya ce min dunihi الذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في lahu ضلال.
da'awatul haƙi taqdimu ma haqquhu ta'khir roƙo a ga cika aiki Allah ya ce na Allah ne shi kaɗai kira zuwa ga tauhidi haƙƙi ne na Allah shi kaɗai Allah sai ya ce wallazina yad'una min dunihi duk waɗanda suke kiran wani abu koma bayan Allah ni kuna lura in yazo kawai yakan ce koma bayan Allah wannan abun da zaka kiran Allah ne a'a to bai dace a kira shi ba jama'a mun gane wallazina yad'una min dunihi waɗanda suke kiran waɗansu abubuwa koma bayan Allah la yastajibuna lahum bi shay'in Allah yace ba da su iya amsa musu su biya musu bukata akan komai ba in kuma har kana ganin bukata za ta biya illa ka basiti kaffaihi ilal ma'i sai misalin wanda ya miƙa hannunsa ma ruwa yana kiran ruwa liyabuluga fahu don ya isa bakinsa Allah ya ce wa ma huwa bi balighi Allah ya ce ruwan ba zai isa bakinsa ba duk alkur'ani in ka duba in ana magana akan haƙƙin Allah Allah in yazo ko zai ce koma bayan Allah wannan na cikin suratul ankabut da ya bada misali me yace مثل الذين آمنوا لله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون mathalul ladhina takabu min dunillahi awliya misalin waɗanda suka rike waɗansu majibanta koma bayan Allah majibantan nan mala'iku ne majibantan nan annabawa ne majibantan nan manzanni ne majibantan nan salihan bayi ne majibantan nan gumaka ne ko menene mathalul ladhina takabu min dunillahi awliya Allah ce ka matsalil an kabuti takazat baita me yasa saboda duk wanda ka riƙin ba zai iya aikin da Allah zai yi ba jama'a ni muna fahimta dole ne ka yarda akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka shiga rugunsumi da damuwa Allah ya ce an man yujibul mutarra iza da ahu wa yakshifu su'a Allah ya ce ai ilahun ma Allah Allah ya ce an man yujibul mutarra iza da ahu wa yake amsa roƙo da addu'ar wadda ya shiga halin kakani kayi idan ya kira shi wa yakshifu su'a ya yaye mummunan yanayi da aka shiga din wa yaj'alukum kulafa al-ardi wa yake sanya ku mamaya a bayan ƙasa Allah sai ce a ilahum ma Allah Allah ce yanzu akwai wani abin bauta tare da ni ashe ya nuna roƙo da za a roƙa din bauta ce jama'a mun fahimta amman yujibul mutarra iza da'ahu wa yake amsa addu'ar wadda ya shiga halin kakani kayi lokacin da ya kira shi akwai wadda ya isa ya amsa in ba Allah ba wa yakshifu su'a ya yaye wannan kunci da mummunan yanayi da aka shiga akwai wadda ya isa yaye in ba Allah ba wa yaj'alukum khulafa al-ardi wa yake samu mamaya waɗannan su tafi waɗannan su zo waɗannan su tafi waɗannan su zo wa yake gudanar da wannan abun a bayan ƙasa in ba Allah ba sai Allah ya ce ai ilahun ma Allah to yanzu akwai wani abin bauta tare da Allah yanzu akwai wani wadda za ku rike koma bayan Allah hurumi ne na Allah hurumi ne na Allah akwai abin da za ka roƙe ni nima tun da Allah ya ban iko a kayi in baka malam taimake ni da aron motan ka zan je anguwa ko zan kai matata asibiti sai in baka me yasa saboda wannan abin da ka roƙin ina da iko akai akwai abin da kake da iko akai akwai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da iko akai akwai abin da bayi da iko akai in ba Allah ba ana tafiya a mota sai taya ta fashe abun annabi da ka kira idan ka kira shi kai ma baka san waye manzon Allah ba baka san waye manzan Allah ba baka san waye manzan Allah ba akwai abin da bawa bayi da iko a kai idan ba Allah ba to idan wannan abun ya taso Allah ake kira jama'a muna fahimta? to kuma ba wai fa sabuwar magana ba ce kaga masu waɗannan maganganu ɗin a'a su ba ba fa annabi ba shehunansu ma in wani abu ya taso suna roƙonsu mutum zai faɗi zai ce shehu haka ne ko ba haka ba saboda haka fakewa ne da wani abu don a isa zuwa ga wani abu amma duk wanda ya imani da Allah ya san akwai abun da ke bantacce ne wannan hakki na Allah ne akwai abin da ke bantacce ne hakki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam zai ce ana laha ya je nemi ceto a zo a yi hukunci tsakanin bayi Allah ya sa muna da rabo ranar alkiyama za mu tashi a farkon aya ta saba'in da ɗaya Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce amin amin
حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن الله أكبر.
حقت كلمة العذاب على الكافرين to bayan an gama hisabi tsakanin bayi an kuma gama kisasi an binciki aikin kowa hatta abin da ke cikin kiraza shine wa hussila mafi sudur abin da duk ka kulle kake jifan mutane da shi ko ka kulle na mummunar aƙida an yi kisasi an fitar da haƙƙin kowa Allahu akbar ba za ka bar filin alkiyama ba sai duk wadda ya cuce ka an karɓa maka haƙƙinka ko da 'ya'yanka ne duk wadda ka cuce su ba za ka bar gun ba sai an karɓa musu haƙƙinsu ka daina zuwa kana bacci da haƙƙin jama'a kana jin daɗi za a fitar da shi ba za ka bar filin alkiyama ba ba za ka bar gaba ga Allah ba duk wadda ya cuce ka sai an karɓa maka haƙƙinka duk wadda ka cuce shi sai an karɓa mai haƙƙinsa idan mutum yana da ayyukan alkhairi ya yi zalunci haka annabi ya ambaci muflis ya ati yau malkiyamata bi salatin wa siyamin wa kaza wa kaza wa ya ati ƙarshata mahaza wa ƙazafa haza wa daraba haza wa akala mala haza annabi ya ce fallashashe shi ne wadda zai zo ranar alkiyama da sallarsa mai kyau ya yi azuminsa mai kyau ya yi zakkansa mai kyau ya yi aiki kaza mai kyau amma zai zo filin alkiyama annabi ya ce ya zagi wancan ya yi sharri ma wancan ya doki wancan ya zubar da jinin wancan ya ci dukiyar wancan annabi ya ce idan akwai hakkin mutane a kanka ka mayar alkiyama ba kudin da da a biya su innamal hasanatu was sayyi'at za a yi ta balance ne da munanan ayyuka da kyawawa duk wadda ka zalunce shi za a kirga ayyukan ɗa'anka a ranan da kake bukatar wannan aiki don ka tsira don ka shiga aljanna za a kirga abin da ka zalunce shi a bashi idan an gama da wannan a kira wannan shi ma ka cuce shi wani ma bai san kai ka cuce shi ba Allah ya sani ko bai sani ba zai kira shi a cire mishi hakkinsa a bashi a kira wancan a bashi a kira wancan a bashi annabi ya ce idan kyawawan ayyukan mutum sun ƙare Allah ya tsare mu sai a fara kirgo munanan ayyukansu ana ɗora mishi idan an gama annabi ya ce a kaɗa shi a kai shi wuta amin shi yasa na ɗaya daga cikin abun da za ka taimaki kanka ka taimaki kanka shine kame bakinka daga cutar da bayin Allah kame hannunka daga cutar da bayin Allah wani yana nan yana gararan bansa a gari duk inda kuka zauna ku kuma sai kun zage shi wannan iskancin da yake yin haka za a zo a raba muku haka ne to tun da kun yi gulmansa zai wuce haka ne za a cire mai hakkinsa ko bara a cire mishi ba za a cire mishi idan ka ga mutum akan hanya da ta kauce ka yi mishi gyara ka yi mai nasiha ka ja hankalinsa kar ka dinga damuwa da waiwa ne ba zai karba ba zuciyarsa a hannun Allah take kar ka dinga damuwa wai ka san shi da taurin kai zuciyarsa a hannun Allah take in ka ji tarihin waɗanda suka karɓi musulunci kafin shigansu musulunci ba za ka taɓa yadda da su musulunta wannan yasa za ka ga mutum da kwalik ɗinsa a ofis shekara goma shekara goma sha biyar suna tare amma ba zai mishi da'awa ne ya shiga musulunci ba musulmi ba ne suna tare dare da rana amma ba zai iya kiransa zuwa ga musulunci ba a'a tsayuwa ake yi da'awan nan da ka gani daddaurewa ne kawai za ka same shi ka ce mishi joseph na so in an tashi a ofis akwai dan maganan da damu wane ka ce za mu yi magana e abinda nake so na gaya ma shine ina so in kira ka zuwa ga addinin musulunci wallahi musulunci addinin Allah ne ba wani addini da Allah zai karba in ba musulunci shi annabin da aka aiko da musuluncin sai ka fara bashi labarin manzan Allah yana daga cikin abun da ke zuciya ke saurin karba a musulunta jin rayuwar annabi shi kenan ka sauke wajibinka iyakaci iyakaci ya ce maka to zan je in yi tunani ba shi kenan ba in ma bai karba ba ka sauke abin da ke kanka in ma ce maka yi badan musuluntan ba dama a hannunka yake haka ne wani dan bidi a dan bidi aka gani ka je ka same shi eh ka ja hankalinsa idan kana bidi'a ba za ka sha ruwan alkausara ba haka annabi ya ce amin amin saboda ka karka dinga tsoron kiran mutane zuwa ga Allah su kansu zukatansu ba hannunsu yake ba a hannun Allah yake idan aka samu dacen shirya daga Allah sai ka ga ya musulunta sai ga 'ya'yansa sun musulunta sai ga waɗanda suke ƙarƙashinsa sun musulunta duk inda ka gyara ka yi ƙoƙari ka gyara ka yi ƙoƙari ka gyara idan ka gabar na kai shiru Allah zai tsaye da kai akan in ka gabar na kai shiru Allah zai tsaye da kai kar kuma ka ce kai ba malami ba ne don na daga cikin abin da yake damun mutanenmu wa'azi in ba malami ba ne babu mai yi annabi ya ce balligo anni walau aya makwabcinka ne kaga wani abu ba daidai ba sai ku zauna ka yi gyara kaga wani abu da ake bukatan tambihi don kai ba malami ba ne an idar da sallah sai ka tashi a masallaci ka ce jama'a mutanen unguwa abu kaza din nan ya kamata mu gyara in aya ɗaya ka sani ka ja ayan ka fassara in hadisi ɗaya ka sani ka ja hadisin ka fassara annabi ya ce ko aya ɗaya ka sani ka isar da sako wasiƙar lazina kafaru ila jahannama zumara Allah ce za a gargada waɗanda suka kafirce ma Allah zuwa ga jahannama tawaga tawaga jama'a jama'a amin jama'a jama'a lissafi kuma ya zo ƙarshe eh lissafi ya zo ƙarshe bayan an gama komi Allah zai ce wa mala'iku, "Uhushurul lazina zalamu wa azwajahum wa makanu ya abu min dunillah." Allah zai ce wa mala'iku, "Uhushurul lazina zalamu wa azwajahum wama kanu ya abuduna min dunin layi fahaduhum ila siratul jahim Allah zai ce ku tattara waɗannan azzalumai ku gargada su ku kada su wa azwajuhum da matansu da ire-irensu wama kanu ya abudun da abinda suka kasance suna bautawa min dunin lahi koma bayan Allah fahaduhum ila siratul jahim Allah zai ce ku shiryas da su ma'ana ku dora su zuwa ga hanyar wutan jahim shi kenan amin shi kenan lissafi ya kare lissafi ya ƙare ana cikin tafiya da su mala'iku da su ɗauki abun buku ana kora su yadda ake kora dabbobi ana cikin tafiya da su za a kai su wuta Allah sai ce wa kifuhum innahum mas'ulun Allah zai ce a tsaye da su su abin tambaya ne ma'ana a tsaye da su bari mu tambaye su la ilaha illallah to shikenan malam daga inda mutum ya zama dan wuta Allah ya tsare to walakanci kuma ta ko ta ina kaskanci kuma ta ko ta ina walakanci da kaskanci ta ko ta ina ai kai ma ka san ba za ka saba ma Allah ko ka kafirce ma Allah kuma ka zauna lafiya ba ba za ka kafirce ma Allah kuma ka zauna lafiya ba ba za ka yi wa Allah tarayya kuma ka zauna lafiya ba ba za ka kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka kafirce ma abin da ya zo da shi kuma ka zauna lafiya ba to za a gargada su jama'a jama'a jama'a jama'a bokaye ga layinsu masihirta ga layinsu su ne a masihirtan ko? masu zuwa gunsu ga layinsu yan kungiyan cult cult cult nan duka ga layinsu barayi ga layinsu barayin ma yan satan mashin ga layinsu yan satan mota ga layinsu haka Allah ya ce zumaran jama'a jama'a duk inda mutum ya tsinci kansa aka samu laifinsa na kaza shi ya yi galaba to sai a sashi a layin masu wannan laifin mazinata ga layinsu mazinatan ma masu bin matan aure ga layinsu masu bin 'yan mata ga layinsu masu bin karuwai ga layinsu wasiƙar ladina kafaru Allah ce za a gargada waɗanda suka kafirce ma Allah ila jahannama zumaran zuwa ga jahannama tawaga-tawaga hatta idza ja'uha har lokacin da suka iso bakin wuta futihat abwabuha sai a bude kofofin wuta zamu zo mu karanta na yan aljanna su kafin su zo an bude kafin su iso an bude amma na wuta sai sun iso bakin wutan tukunna a buɗe wutan malamai suka ce to me yasa haka su waɗancan kafin su zo an buɗe suka ce ai yana daga cikin karrama bako kar a ce bakon sai lokacin da ya iso ya iso bakin kofar gida ko kofa tukunna ka ciro alki aljihu ka ce zaka buɗe mai kofa ai akwai rashin karrama shi ai ya zo ya samu kawai waje a gyare to me yasa na 'yan wuta su kuma sai sun zo tukunna a buɗe aka ce saboda tiririn wutan in an buɗe ya ɗan iyo kansu kafin su shiga hatta idza ja'uha har lokacin da suka iso mawuta futihat abwabuha sai a buɗe ƙofofin wuta wa kala lahum khazanatuha sai masu gadin wutan sai su ce da su alam ya atikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum za su ce musu ashe manzanni daga cikin ku jinsin ku ba su zo muku ba yatluna alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangijinku wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha suna kuma gargadin ku game da haduwa da wannan inin naku kun ji tambayin da rasu musu? ƙalubala sai su ce sun zo an gaya mana walakin haƙƙat kalimatul azabi alal kafirin sai dai kalmar azaba ce ta tabbata akan kafirai yana daga cikin adalcin Allah duk abin da zai kama ka a kai sai ya sa an maka wa'azi a kai oh Allahu akbar malam me kai musulunci daɗi yanzu fa duk dokokin Najeriya ka je ka yi lissafi guda nawa kai ka sani kundi ne kundi ne bolum ne bolum ne da yawa za ka samu a dokokin najeriya babu kwarara guda goma da ka sani amma duk wannan bolin bolin in ka taka ɗaya za a ma hukunci jama'a mun fahimta ƙasa ce da take da yare sama da ɗari uku daban-daban to idan da allah ne abinda za a ma bayi sai a yassare waɗanda za su karantar da su waɗannan dokokin da yarurrukansu ba ga addinin musulunci ba yadda muke karatun na haka za ka samu wani biyarbe ya baje yana tafsiri wani kuma ibo ne yana tafsiri wani kuma basayi ne yana tafsiri wani balarabe ne yana tafsiri haka ne wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula معذبين حتى نبعث رسولا Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibin ba mu kasance masu azabtar da bayi ba hatta nab'asa rasula sai mun tura manzo haka ne ko to su dokokin dokokin najeriya in baka jin turanci shikenan waɗanda aka ɗan yi su da hausan 'yan kaɗan ne baka jin turanci baka karanta su ba wannan su bai shafe su ba da aje a yi ta karanto maka dokokin kana ji kai baka san su ba kuma a kai ka aje a kule ka to amma allah matakin farko matakin farko shine zai aiko manzo ya maka bayani zai aiko manzo ya maka bayani a gaya muku ga aikin Allah ku kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta idan an shiga kabari an je an bisne bawa za a tambaye shi waɗannan abubuwa da manzon ya zo da su man rabbuka man nabiyuka ma dinuka idan aka yi tashin alkiyama aka je aka tsaya a gaba ga Allah duk wanda yake da complain duk wanda yake da complain Allah zai tambaye shi ce abin da ya sa ka a matsalan dama ba a gaya maka ba da kanshi zai ce Allah an gaya mu da kanshi zai ce Allah an gaya mu to tunda an gaya ma kuma sai ka tsaya ka karbi hukunci to bayan an gama hisabi yanzu kuma an kai 'yan wutan bakin wuta an kai 'yan wutan bakin wuta to yanzu a ƙofar wutan su ma mala'ikun aka ce su sake tambayansu abinda ya kawo su wutan nan dama an gaya musu ko ba a gaya musu ba za su ce an gaya musu jama'a mun fahimta karka ɗauka kana jin karatu kawai ka tashi ka tafi a'a kwarin da za ta mai kaji sai ka ce kaji eh kaji kaji idan kaji ka yi aiki da shi zaman ka lafiya in kaji ka yi aiki da shi abinda baka sani baka je ka nemi ka ji ka san shi ka yi aiki da shi Allah ya ce wa idh yatahajjuna fin nari يتحاجون في النار فيقول الضعفاء فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال wa idh yatahajjuna fin nari Allah ya ce lokacin da suke ja in ja a cikin wuta Allah ya tsare mu fa yaqulu du'afa'u lil ladina istakbaru sai waɗanda suke raunana na waɗanda aka raunanar ƙanana mabiya sai su ce lil ladina istakbaru ga waɗanda suka yi girman kai wajen karɓan gaskiya su jagorori manyan su kenan inna kunna lakum taba'an mu fa mun kasance mabiya ne gare ku fa hal antum mugnuna anna nasiban minan nar shin ba kwa wadatar mana da wani yanki na wuta ba ba kwa dauke mana wani sashin azaba ba ba kwa ma Allah bayani ya rage mana azaba ya kara muku ba tunda ku ne kuka ja mu a ciki qala allazina istakbaru inna kullun fiya sai manyan su ce musu ai dukan mu muna cikin wuta yaya wanda yake ciki kuma zaka ce ya taimake ka kai ma kana ciki ai wanda yake waje shi ne za a iya sa tsammanin zai taimaki wadda yake ciki inna kullum fiya za su ce musu to ai mu da ku duka muna cikinta inna allaha qad hakama bainal ibad Allah ya riga yayi hukunci tsakanin bayi wa qala alladhina fin nari Allah yace sai waɗanda suke wutan sai su ce likazanati jahannam ga masu gadin jahannama ba su ne yanzu muka faɗa anan ba wa qala lahum khazanatuha وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم sai su roƙe su ce ku roƙa mana ubangijinku yukaffif anna yawman min al'azab ya sassauta mana wuni ɗaya na azaba to in wuta duka za su nemi wannan alfarman a wajen mala'ikun da suke gadin wuta jagoransu annabi ya ce shine maliku ka roƙa mana ubangiji ya sassauta mana ini ɗaya na azaba ƙalu sai mala'ikun su ce musu a walamtaku ta'atikum rusulukum bilbayinat wai manzanninku ba su kasance sun zo muku da hujjoji bayyanannu ba jama'a kun ji ai kun ga irin tambayar kenan a bakin wutan to har fa sun shiga wutan har sun shiga wutan duk lokacin da suka yi cara suka nemi ɗauki abinda ake gaya musu wai matsalar da ta kawo ku wutan dama ba a gaya muku ba ba a muku wa'azi a kanta ba
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير kullama ulqiya fiha faujun bayan sun iso bakin wutan to yanzu kuma lokacin da ake ɗiban su ana watsa su a wutan ana watsa sun suna ihu sa'alahum khazanatuha masu gadin gidan wutan sai su tambaye su alam ya'tikum nadhir mai gargadi bai zo muku ba dama ba a gaya muku abinda kuke yi na kafirci zai kai ku zuwa ga wuta ba kalubala za su ce sun zo mana an gargade mu karja ana nadhirun hakika mai gargadi ya zo fakazzabana muka karyata wa qulna ma nazzalallahu min shay'in muka ce karya ne Allah bai saukar da komai ba haka muka faɗa haka muka faɗa duk motsin dan wuta Allah sai ce ku tambaye shi wai ihun da yake yin nan dama ba a gaya mishi zai yi wannan ihun ba ne sai ce an gaya mishi qalu awalam taku ta'atikum rusulukum bil bayyinat qalu bala za su ce manzanninku ba su zo muku da hujjoji bayyanannu ba za su ce sun zo qalu fada'u sai su ce to ku roka da kanku Allah ya ce wa ma du'aul kafirin illa fi dalal roko addu'ar kafirai Allah ya ce a banza take tafiya haka ya faru da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam annabi ya faɗa a cikin hadisi yalqa ibrahimu abahu azara yawmal qiyama annabi ibrahim zai yi kicibis da babansa a filin alkiyama babansa azara wa alaihi gabaratun wa katara ya yi baki ya yi kura annabi ibrahim zai ce mishi baba kaga abin da na gaya ma na gaya ma kar ka saba mini wallahi har, har ɗaki ya je samun babansa daga shi sai shi karanta mana واذكر في الكتاب إبراهيم Allah ya ce karanta ma al'ummarka labarin annabi Ibrahim a cikin alkur'ani إنه كان صديقا نبيا innahu kana siddiqan nabiyya annabi Ibrahim siddiqi ne kuma annabi ne إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ya abata yace ya baba lima ta'budu ma la yasma'u baba me yasa kake bautan abin da baya ji wala yubsiru baya gani wala yughni anka shay'a baya kulla ma komai baba baba me yasa kake bauta ma wannan abun sai yace mishi يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا ميميت أين؟
سويا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا ya abata yace ya baba inni kad ja'ani min al-ilmi yace ilimi ya zo mini daga Allah ma lam ya atika wadda kai bai zo maka ba baba ina da ilimi wadda kai baka da shi fattabi'ni kabini ahdika siratan sawiya baba zan nuna maka hanya madaidaiciya kun ji abin da ya gaya baba sai ya ce يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا ya abata ya ce ya baba la ta'budi shaitan baba karka bauta wa shaitan bautan gunki bautan shaitan ne inna shaitana kana lirrahmani asiyan shaitan mai tsananin saba ma Allah ne in ka bauta mishi baba zai halakar da kai يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا ya abata ya ce ya baba inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman ina tsoro kar wata azaba daga wajen Allah mai rahama duk da rahamar Allah nan ka bari azaba ta shafe ka daga wajensa fatakuna li shaytani waliyan ka zan majibanci na shaiɗan. baba ina tsoron karfa azabar Allah ta shafe ka don Allah cikin maganganun nan akwai bakar magana kala sai ya ce mishi a ragibin anta an alihati ya ibrahim yanzu ibrahim haka ka tsani ababen bautanmu a ragibin anta an alihati ya ibrahim ibrahim yanzu ababen bautan nawa ne kake cewa ba su ji ba su gani ba su amfanar da ni komai a ragibin anta an alihati ya ibrahim yanzu haka ka tsani ababen bauta na ibrahim la'in lam tantahi idan baka hannu ba baka bar wannan hanyar da ka ɗauko ba la'arjuman naka ai la'akatulan naka ya ce zan kashe ka wahajirni maliya ya ce kai ka bar mun gidana ka ƙara gaba ba na so in sake haɗa fiska da kai ka yi nesa ƙala salamun alaik ya ce baba Allah ya baka haƙuri sa'astagfiru laka rabbi zan je in yi ta nema ma gafaran Allah innahu kana bi hafiyan Allah na da rangwame cikin al'amari wa a'tazilukum kuma zan kaurace muku baba wa ma ta'buduna min dunillah da duk abin da kuke bauta koma bayan Allah wa ad'u rabbi zan je in yi ta bautan ubangiji na kun je yadda suka yi sanadiyar barin annabi Ibrahim gida ke ce mishi in bai bar gidansa ba zai kashe shi kwatsam sai ga su sun haɗu a filin alkiyama baban na cikin damuwa annabi ibrahim sai ce baba kaga abin da na gaya maka na gaya ma kar ka saba mini kar ka saba mini zai ce ibrahim gaya mun duk abin da kake so na yi ba zan saba maka ba the time is over hmm? lokaci ya wuce lokaci ya kure duk wannan zirga-zirgan da kake yi wallahi time zai kure kaga wannan tarawihi da ake yi kaga wannan tarawihi da ake wallahi za a yi tarawihohi da yawa babban da kai kawai ɗebi rabonka a damarka ka yi amfani da damarka ka yi amfani da damarka to haka duk wadda bai ji bari ba zai ji hoho in baka fasa ba Allah zai fasa ne idan baka ji tsoron Allah ba Allah zai ji tsoron ka ne in baka bi Allah ba Allah zai bi ka ne Allah ya ce wasiƙan ladina kafaru ila jahannama zumaran hatta idha ja'uha har sai sun iso zuwa ga wutar futihat abwabuha sai a bude kofofin wutar kofofi ne ina jin asuratul hijr yace kofofi bakwai laha sab'atun laha sab'atu abwabin tana da kofofi bakwai likulli babin minhum ko juz'un maqsum kuma kowace kofa akwai masu shiga ta gun wa kala lakum kazanatuwa masu gadinta sai su ce alam ya atikum rusulun minkum manzanni ba su zo daga cikinku ba ashe manzanni ba su zo daga cikinku jinsinku ya tuluna alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangijinku wa yunzirunakum lika yaumikum hadha kuma suna gargaɗinku game da haɗuwa da ininku wannan ini ta alkiyama dama ba a gargaɗe ku ba ai dai ka san ko a hanya kake tafiya in ka ji maganan tashin alkiyama za ka ji gargadinka ake duk inda ka ji maganan tashin alkiyama za ka samu ana gargadinka game da abin da zai faru ranar alkiyama ƙalubala da su ce sun zo sun gargade mu walakin haƙƙat kalimatul azabi alal kafirin sai dai kalmar azaba ta tabbata akan kafirai ƙila da hulu abuwa ba jihannan suna ba da wannan ansan ƙila da hulu abuwa ba jihannan sai a ce to ku ce ku shiga ƙofofin jihannama amin ku ce ku shiga khalidi na fiya kuma za ku dawwama a cikinta malam kaga maganin dawwaman nan babbar magana ce amin sun kafirce ma Allah sun mutu suna kafirai sun mutu suna mushrikai ba abin da zai fidda su a wuta har abada ashe kai da kasan wannan kai da kasan wannan bai kamata kana tare da wani kaga ba musulmi bane kuma baka yi kokari ka kira shi ba eh wani yaro ba ya hude bai da lafiya annabi ya je gaishe shi yakan ɗan shigo haka wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi da ya ji bai da lafiya ya ji duba shi annabi na ganin yanayin da ya gan shi sai ce mishi ka musulunta babansa yana tsaye a wajen annabi ya ce mishi ka musulunta sai ya daga ido ya kalli baban baban sai ce mishi ati abal qasim sai ya karbi musulunci yana karban musulunci ya mutu annabi ya fito yana alhamdulillahi allazi anqadhahu minan nar dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya tsamar da shi daga wuta wanda aka kira shi zuwa ga musulunci an taimake shi ko ba a taimake shi an taimake shi wallahi in mutum ba akan musulunci ya mutu ba ba zai shiga aljanna ba wallahi ba zai shiga aljanna ba in ba akan musulunci mutum ya mutu ba wallahi ba zai fita a wuta ba ko a hanya kake tafiya ka ga wani arni ka tsaya in kana da lokaci ka tsaya ka kira shi zuwa ga musulunci ya zo yi musulunta iyaka dai ya ce maka ba zai musuluntan ba ba ka ganin missionaries nasu bakin shago-shago suke bi su zo shagon musulmi ga ka keke da keke su ce sun zo maka bishara to a garin kuma suka maka bishara balle kai kuma ka musu a garinku ya gagare ka haka ne ko ba haka ba akan hanya kana tafiya zai tsare kai ce yana so ya ka bashi minti biyu eh ai kaga dai yayi karfin hali to kai da iyakaci in ka kira shi iyakaci yace ba zai musulunta ba iyakaci kenan kuma idan Allah ya sa yana da rabon sai ya karbi waɗansu references da zai je ya duba sau nawa suka musulunta ta haka amin ƙila da kulu abuwa ba jihannan sai a ce to ku shiga ta ƙofofin jihannama kalidi na fiya kuna masu dawwama a cikinta fa bi isa mathwal mutakabbirin ya munana makomar masu girman kai wajen karɓan gaskiya wa bi isa mathwal fa bi isa mathwal mutakabbirin matattara na waɗanda suke girman kai wajen karɓan gaskiya Allah ya ce ya munana akwai wani gu mafi muni kamar a ce wuta babu Allah ya samu dace jama'a sai mu kwana ana gobe idan mun zo sai mu ɗora Allah ya muku albarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik